not.
سبحان الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أجعل لنا في مقامنا هذا من المحرومين ولا تجعلنا من الذين المحرومين وقنا نار بعظمك وأدخلنا جنتك يا ملك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا والمشاهدين ولمن ألفنا حرما من القرآن والعلم ولمن أحق له ولمن نصره ولمن آثر من الأجر إلينا ولكافة المسلمين المؤمنين الكافرين وغير من الله يعين والأموال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمر ولا نصب ولا مخمصه ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطرون موبئا موبئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقبضون ولا يقبضون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جلالي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وكانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان barkanmu da azumi yau rana ta biyu wa ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan ah, sha hudu ishirin da hudu ga watan uku shekara dubu biyu da ishirin da uku cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a nan زاوية مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسين رضي الله تعالى عنه أجمعين أجمعين. kamar yadda jiya muka kwana a cikin suratul tauba har yanzu za mu tashi a ciki insha Allah kamar yadda mai jan baki ya ja muna cikin wato bisan yakin tabuka inda Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wa dukkan musulmai su zo a je yakin tabuka to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah bai dace ga mutanen madina da waɗanda ke gefen madina wato sauran larabawa su jinkirta ga barin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo a tafi yaƙi wasu daga cikin munafukai ba su je ba sai ubangiji yake musu zargi akan wannan lokacin da annabi ya kira a je yaƙi ya ce to bai dace ba a fito ba wala yarghabu bi anfusihim an nafsihim kada wato su bi annabi maimakon kawo kansu ai bi an yasuruha amma rabbuhu bi nafsihi min sadaq su kiyaye kawo kansu da barin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda wa kansa na tsanani wa huwa nahyun bi lafzi khabar akwai abin da ake kira wato a ilimin balaga akwai khabar akwai insha shi khabar a bada labari shi ko insha neman wani abu to ka ga ka dubi wannan jumla za ka ganta ai ta zo ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah labari to ubangiji kuma yana hani akan rashin zuwa su yake dan haka wannan salo ne na yaren larabci لا يجوز للمسلمين أن يصوموا أنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذاته ga musulmai su kiyaye kawo kansu ga barin annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yana cewa la in ta'adna wan nabiyyu ya'malu la zaka minna al-amal mudallil idan muka zauna annabi shi ko yana aiki to wannan aiki ne mai fatar da mu annabi ya zo shi yake aiki mu bari lokacin ana wato gina masallacinsa suke faɗan wannan baiti annabi sallallahu alaihi wasallama himman shi ya wuce tunan kamar yadda busiri ya faɗa ka annahu wa fadlun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashr idan annabi ya je yaki ka ce shi kadai ne yake wannan yaki saboda himman da Allah ya bashi shi Ibrahim ya faɗa yace wa himmatuhu wato yuzli duhura wa himmatuhu tuzli duhura وكفه تغيض مساحات النداء بقوه kaga zamani shi baya baya baya gaggazawa za ka kwanta kai bacci amma dare shi yana tafiya duk abin da kake dare da rana ba sa yankewa to kaga ai karshen himma kenan to himmar annabi ta wuce haka sallallahu alaihi wasallam zalika nahyu an takhallufi hali da aka musu gabarin jinkintuwa bi annahum wato la yusibuhum dhamam ana nufin su da alheri babu wani kishirwa da zai same su a wannan yaki da za a ji cikin tsanani da cikin zafi illa kutiba lahum bi amalin salihun sai an rubuta musu ba aiki na gari da shi duk taku misali ne ka kake neman ilimi duk takun da za ka yi za a rubuta maka ibadar shekara da haka da kaga ai in ka fita misali masallaci ma duk kafan da ka daga za a rubuta lada a kan kare zunubi a ɗaukaka maka darajarka har ka je masallaci har ka da wannan hasari idan ka je ma masallaci misali liman bai zo ba idan ka shiga ka zauna a wannan masallacin shi ma ana rubuta maka ibada shi yasa kuskure ne mutum ya je bai samu liman ya tsaya a waje a'a ai ka bar lada ne babba in baka samu liman baka zauna ka yi can ibadanka ko bayan haka zaman ka din shi ma ana rubuta maka lada muddin dai ka fito zuwa wannan masallaci to haka gara fasa wato Allah yake bawa mu'mini duk wani yunwa da ya same su za a rubuta musu lada wala nasabun babu wani wato gajiya da zai same su sai a rubuta musu wato lada wala makhasatun haka nan babu wata yunwa da za ta same su fi sabilillahi a cikin wato jihadi sai an rubuta musu ladar da su kai ba ma haka ba wala ya ƙa'una mawtiyan ba za su taka guri ba ya ridin kufa da ke kusatar da kafurai ba sa so a je wannan guri sai an rubuta musu shi ma aiki na gari kamar yadda mun karanta a amfa wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi azuwallah to idan kuka shiga gari na kafurai wannan zafin da za su shi ma sai an rubuta muku lada wala yanalu da min aduwin ne ba za su yi wani kisa ga kuma maƙiyan ba shi ma illa kutiba lahu bihi amalin salih sai an rubuta musu ayyuka na gari dukkan waɗannan abubuwa dan haka shi yasa Allah ya ce su fita yakin nan a wannan lokaci ga zafi ga kuma talauci inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin dan su sani cewa ubangiji baya tozarta ayyuka na dukkan wanda yake su ta aiki haka nan ciyarwar da aka ce su a zo a je yakin nan ba wai neman dukiyar su ake ba shi ma wala yunfiquna nafaqatan saghiratan ba za su ciyar a cikin jihadi ciyarwa kankanwa ba kamar yadda muka karanta a baya ko allazi ne lizuna almutawwi'ina wani ya kawo jinkin dabino sai munafukai suka ce a'a Allah baya son wannan wani kuma ya kawo dabino da su ce hada mawadi wanda shi kuma ne yake yi ka da shi munafiki da abin da kai ba za ka buge shi ba haka mutane to ciyar wanda aka ce su yi ba dan a tauye dukiyar su ba shi ma za a rubuta musu da wala kabiratan ko ko ciyarwa babba ma idan suka yi kamar irin na sayyidina Usman jiya da muka karanta ya bayar da dawaki ɗari raƙuma dubu dinari dubu kuma ya ba da raƙuma suna lafce da alkama a gada kaga wanda ai ciyarwa ce babba duk da wajen Allah shi babu babba babu karami eh gurgurdan ikhlasinka shine Allah yake dubawa eh wala yaqta'una wajiyan ba za su yanke wani kwari wato da tafiyarsu ba illa kutiba lahum sai an rubuta musu lada duk Allah ya musu wannan liyajziyahu Allah ahsana ma kanu ya'malun da Allah ya saka musu da mafi kyawun ayyukan da suke aikatawa kai ba ma wanda suka je ba ko da niyya haka annabi ya ce akwai mazaje da yace mun bar su a Madina ba su zo wannan yaki ba amma ba inda muka shiga a rubuta musu lada uzuri ne ya kare su haɓa sabon rubu eh don an ce mutum in yana da niyya mai kyau to Allah zai ba shi ladan niyyar zai yi ran kiyama wani ko ba da ɗan afon ko yi zuɗe bai hada ce ba amma za a tashe ta cikin mahaifata ko amma zai yi saboda misali ya ga wani ma da cin ƙur'ani yana karanta ƙur'ani ya ji da ya ce kai ina ma da lima na samu dama na halarci kowane to dalilin wannan niyyar da kayi to kuma Allah sai ba wani wani ba malami ba ne amma ran kiyama za a tashi ta cikin malamai saboda niyyarsa da yayi yayi niyyar zama malami Allah bai bashi ba ya ga wani mawadaci yana ciyarwa yana alheri shi ko ba shi da dama sai ce ina ma da shi ma ya samu yayi wannan to wannan niyyar kaɗai da yayi zai kiyama Allah sai tashe ta cikin mawadata da suka ciyar na haka niyya ba karamin abu ne komai a zuciya ke fitowa eh inna mal a'malu binniyat Allah ya bamu irin waɗannan ladar da ke Eh. haka nan eh, Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kan cewa ma kana ku ku kana ku Ara nan.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
na'am da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira ga mu'minai akan yin annabi ya fita yaki su fita to a ranar kuma da ya fito ne ya fi ba wanda ya rage gane kai eh lamma wubiqu ala takhallufi da aka zarge su akan jinkintuwa wa arsala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sariyatan annabi da ya tura wani yaki nafaru jami'an dukkan wato sahabbai suka fita yaki لما أتت آيات العتاب عقب نزولها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فخرج الصحابة جميعا كل أحد يقول إنه يخرج من السرية حتى كاد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المدينة هل الذي يكون زما شي كدني ما مدينة دكان صحابي سو أن تكرر الله تبارك وتعالى wannan ayar sai ta sauko ta kuma ubangiji ce وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة bai dace kuma mumine su fita zuwa ga yaƙi dukkan su falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatu minhu yace me zai hana wata jama'a a cikin su ta fita wasu kuma su zauna li yatafaqahu fi dini wadanda suka zauna nan saboda su karanta addini su kuma tunda annabi yana gida komai yana nan ayi kaza a bar kaza qur'ani ya sauka da haka wasu bangare kuma su zauna su kiyaye wannan guri waliyunziru qawmahum idza raja'u ilayhi su gargadi mutanen su idan suka dawo su ce ai ga abin da annabi yayi ga abin da ya sauka na qur'ani eh bi ta'limi ma ta'allamuhu min al-ahkam su koyar da su abin da suka karanta na hukunce hukunce me zai wato hana su haka la'allahum yahdharun saboda su ji tsoron wato zargin ubangiji tabaraka wa ta'ala wajen ansa umarninsa da nisantar halinsa sai na abba ibnu abbas ya ce fa hadhihi maqsusatun bis sarai wannan aya ta ke banta da ƙananan rundunoni ne duk rundunar da komanda bai fita ba ita ce ake kira sariyatu a larabci wallace qabla habin nabi sallallahu alaihi wasallam wacce ke gabanin ta kuma wato a kan dukkan abu ta yaƙi in annabi ya fita fima idza kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam huwa wi'a'u an-nubuwah wa huwa wa wi'a'u al-wahy shi annabi wato kamar koko ne na annabta da kuma koko ne na wahy kamar yadda shirin ya faɗa rasulun ghazali al-wahy ahfaza aibati an gane yadda in ka ajiye abu a jaka ba za ka rasa shi ba haka wato wahayi yake wa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya kawo masa baya fita daga wajensa idan kharaja ila al-ghazwi fala yatakhallafan ahad babu idan dai annabin ne ya fita yaki to kada kowa jinkirta muddin da zai iya zuwa yaki falyakhruju jami'an wa idza arsala sariyatan wa takhallafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallama la yanbaghi an yakhruja al-muslimuna jami'an idan ko aike ya yi to bai dace musulmi duk su tafi wannan yaƙi ba ya kurju man ayyana wa nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi da ya ayyana su su su je wannan yaƙi wa yabqa al-baquna ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna al-ilma su zauna su karanta ilimi a shehu ibrahim radiyallahu anhu yace wannan aya tana nuna falalar ilimi yace hadisi ya tabbata النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها للمتعلمين ملائكو سنة شنفة فكا فكين سوء طالب العلم kaga wannan ba karamar daraja ba da takriban lahum da girma wasu wallahu tabaraka wa ta'ala ya'muruhum أن يحفوهم بالرحمة هكذا يكون الله ينا أمرت الملائكة سواته زاقي ما شكرته درحمة فإذا تعلموا العلم علموا وعلموا غيره لا سسمي سسنة إيه don haka ba karamar falala ba ce wato samun wannan daraja annabi ce li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at alayhi shamsu Allah ya shiryar da mutum guda ɗaya dalilinka ya fi ka samu dukkanin duniya eh kuma yana nuna wato a ilimi kada a karkasa a bangare ɗaya فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wannan iya karanta wannan bangare wannan ya karanta bangare wannan ya karanta bangare dan kar ai an an karkata a bangare guda daya kaga ai ba zai yi a rayu haka ba kuma shi ilimi guda kashi biyu ne akwai farzu ainin akwai farzu kifaya duk abin da zaka bauta wa Allah da shi tun daga ruwan da za ka yi tsarki da shi da kuma tsarkin da alwala da wankan janaba ka zo wato sallah sanin farillanta da sunnoninta da mustahabbanta da makruhatinta da mubtidatinta wannan duka fardu ayin haka nan kuma ka zo ka san wanda sallah ne farilla wanda sallah ne nafila wanda sallah ne mustahabbi duk wannan kowane musulmi dole ya san su amma misali a ce ka karanta misali tafsiri ba dole bane idan a gari aka samu malamin tafsiri guda ɗaya wadatar amma kuma idan a gari aka rasa guda ɗaya duk yan garin idan suka mutu sai Allah ya tambaye su akan wannan me yasa ba su ga wannan ana kiran su fardu kifaya irin sa yana da yawa fardu kifaya don dole ne ya zamanto a cikin al'ummar musulmi suna da waɗannan abubuwa hatta ilimin na rayuwa ɗin an fahimta dan idan ya zama to kuna musulmi sai wani wanda ba musulmi bane za ku zo kuna neman taimakon sa ai kaga an ci baya ya dace ƴaƴan musulmi a rika sa su su karanta wato fannoni na rayuwa wanda shi ma zai shiga cikin ibadar gari dan in ka yi da niyyar ka amfani musulmi kana da ladan haka to duka wannan aya tana kunshe da waɗannan abubuwa eh amma a cikin dukkan ilimi babu abin da ya kai alqur'ani saboda maganar Allah ne sauran ilimin da zaka karanta maganar waye ne ai izzul abdi izzul abdi izzu maliki dan qur'ani babu kamar sa ilimi na biyu sai kuma ilimin hadisi wanda shi ko maganar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka tsallake ilimi da zai biyo ba shine ilimin shari'a shine fiqh kenan wannan haka ilimin mutan suke amma a fardu aini shine tauhidi wannan da shi za ka fara dole mutum ya san Allah kuma sani na dalili idan aka ce maka waye mahalicinka za ka ce Allah ya aka yi ta za ka iya bada hujja dole ne ka san wannan an fahimta to babu kamar alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya khairukum man ta'allama alqur'ana wa ta'allama mafi fikin ku dukkan musulmi babu kamar wanda ya karanta alkur'ani kuma yake karantar da shi eh bismillah
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة واعلموا أن الله مع المتقين نعم وأتوبنجي تبارك وتعالى يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار yaƙi da za ku yi ku yaƙi dukkan waɗanda suke kusa da ku kafin ku je wani guri kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi eh na taɓa ji wannan shin tijjani da ɗan mota a cikin tafsirinsa yace wato qatilul ladina yadunukum min al-kuffari yace ana nufin nafsu yace saboda babu abin da yafi kusa da kai kamar nafsunka kuma ba ka da wani makiyi kamar rai duk mutum in ka gan shi a inda ka gan shi ko a wuta to rai ne ya kai shi an fahimta don ko shekan ba zai iya samun iko a kan mutum ba idan nafsu din ba ta yarda ba an fahimta don haka mutum ya yi kokari ya rike yaƙar rayarsa ta yale ne ya ke rai duk abin da mara kyau idan ta samu ka ka yarda duk abin da in dai mara kyau ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albirru ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر أو في النفس da abin da ka ji ya sa ka shakku ka yi kokari ka bashi ko da baya so ka rika da kokari shine jihadin nafsu din kuma da yawan kuma ibada dan idan kana yawan ibada yana sa zuciya din ta yi taushi ta yi saushi sai ka ga mutum ya zama na Allah ko da mutum ba na Allah bane idan da yana yawaita ibada insha Allah zai samu kuma ko mutum na Allah ne idan ya karanta ibada to zai koma ba na Allah ba an fahimta kuma a ibadar babu kamar na wafin khairi wato yawan sanafin fili yawan sanafin fili abin da ya shafi sallah da su zikiri da sauransu da kullum mutum ya yawaita yin su to wannan zai taimake shi ya zama zuciyarsa din ya yake Allah ya ba mu iko eh qatilul ladina yurunakum min al-kuffar al-aqraba fal aqrabu minkum kafirin mafiya kusanci za ku yaka sai wanda ya fi kusa wal yajidu fikum ghilzatan kuma samu kaushi ku yaƙe su cikin tsanantawa shiddatan yadribu alayhi wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin duk da yawan nan nasu ku ji wani abu shi Allah yana taimakon masu tsoron tsoron sa eh shekh yace hadi ayatu wato tana magana ne fil irshadi fi maidanil qital wato shiryarwa a fagen yaki طعن بعض الكفار في الإسلام أن الآية أمرت المسلمين بالغلب wasu daga cikin kafirai sun yi suka a kan cewa musulunci ya ce wa a rika tausasawa kafirai a tsananta musu wadani kare sa ala ikhlaqi ba ana nufin kowanne kafiri ta tsananta masa ba tun da wannan a suratul mumtahana ubangiji ya ce wannan لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم mutane waɗanda ba su wato yaƙe ku ba ba ce ku yaƙe su ba annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan yaƙin da yayi ba wai kawai haka ya fara yin yaƙi ba duka dai bai da martani ne ga kafirai da suka taɓa su eh bi ayyukati ayyukati man yarunahum thumma ثم من يلونه وليجدوا غلظة في ميدان القتال كما فجن يأتي أتي نفي بأتسين زمن تكيرا نعم
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم هل يراكم من أهل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون نعم وقال آيوي كما سنة مغنى لي أكم منافقين idan aka sauko da alkur'ani wa idza ma unzila suratun faminhum cikin munafikai akwai wanda zai ce amma wato dan izgilanci ya kulu istihza'an ayyukum zadatu hadhihi iman wane ne a cikin ku wannan aya da ta sauka ta kara masa imani kamar yadda wato aka ce wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatu iman ayoyin alkur'ani suna kara mutum imani menene imani za ka ji abu kazan nan ba kyau sai ka san abu mara kyau ka bari abu kazan nan mai kyau ne sai ka rika yi ka aikata kaza ka bar kaza ka ga ai wannan shine karuwan imani din ko tunda imani din yana karuwa ne da ayyuka ne don haka sai su ce to mu da suka sauka dai ba imanin mu dai karu to ba ku aiki da kuma na za imanin ku zai karu eh da shi ne sai su ce ayyukum zadatu hadi imana fa amma alladina amanu ubangiji yace ka ga waɗanda suka ba da gaskiya musulman kwarai ba za da su imani wato ayar da ta sauka ta ƙara musu imani wa hum yastafshirun suna cikin farin ciki akan ayar nan da ta sauka shi mumini kullum idan ya samu karuwa yana farin ciki ya samu abin da zai rike wa amma alladina fi qulubihim maut kaga munafikai wanda suke da raunin imani ayan ta za da tumrisan yana ƙara musu ne kafirci bayan kafircin da suke tare da su فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون suka mutu kuma suna kafirai a wala ya rauna su munafukan nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ba sa gani annahu yuftaluna kullum ana jarraban su yuftaluna fi kulli amin ana jarraban su kowace shekara marratan a jarrabe su so daya ko ba sama da daya bil qahti wal amrad da fari da cutuka an ce mutum gurgudan wato munafurcinsa da hasadar shi gurgudan bala'insa an gane ne gurgudan munafurcin da yake tare da shi da gurgudan hasadar da yake gurgudan bala'in da Allah yake nuna masa shi yasa idan aka samu tsanani a cikin rayuwa a koma ga Allah a yawaita tuba to wannan shi zai kawo sassauci ko da ka shiga tsanani ka yawaita istighfari in ka yawaita istighfari ko Allah zai sauwaka maka ko da sai da yaranka da matan da za ku iya sa wa kanku adadi kullum ku yi ko dubu ɗari ko sama da haka duk zai yi to insha Allah za ka gani ku idan a angon ku ne ma ake fama sai a haɗu a ce gidan nan su kawo istigifari miliyan ɗaya a sati wannan ma su kawo wannan ma su kawo to yau da gobe sai ka ga an samu sassauci akwai wani malami mun taɓa tafiya da shi muka je wani gari da muka je wannan gari sai suka ce suna fama da talauci suna son a yi musu addan arziki ya ce to na ji ya ce amma na taɓa zuwa wani gari suna fama da talauci sai suka gaya mu sai ce to kun ga nan da kuke zaune dukkan ku yan uwa ne ko ya ce to a cikin zamantakewa na yan uwa akwai fitina don haka duk wanda ya taɓa wa wani laifi ya je nemi gafara ku yafe wa juna duk wani abu da ke tsakanin ku bayan nan kuma ya ba su adadi na istighfari ya ce kafin shekara kafin shekara ya da Allah ya wadata su an fahimta ne saboda haka a wala ya rauna annahu yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn amma duk da haka thumma la yatubuna min nifaqihim ba sa tuba daga wannan munafurci wala bin yadhkaru ba za su wajen ba shi kan gare zai dama haka yake idan ya gani wa zai ce ani ba zan sa kai na kasar ƙara kan gare zai Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu taushin zukata wa idama unzila suratun idan aka sauko da wata sura wato aka ambace su annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta sai nazara ba'dhum ila ba'd sai su kalli juna yuridun al-harba suna son gudu yaquluna hal yarakum min ahad akwai wani da yake ganin ku ne kowa yana son gudu idza qumtum fa in lam yarahum ahad qamu wa illa tabatu wa in ko ba wanda ya gansu in ba wanda ya gansu za su gudu in kuma wani ya gansu sai su zauna kamar da ya zo a suratul munafiqun wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw usahum sai su kauda kai su ki Allah kiya mu da irin wannan amin thumma sarafu sujuya wato ala kufrihim eh sarafa Allah qulubahum ubangiji ne ya juyar da zukatansu gabanin shiriya eh bi annahum qaumun la yafqahun mutane ne da ba za su zanci gaskiya saboda ba sa lura Allah kiyaye
لقد جاءكم رسول من أنفسكم حبيب عليه ما حلفتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
na'am wato wannan aya ta ka daga ƙarshe ubangiji ya tabbatarwa su munafukai wali ne Allah ya aiko musu yace la qad ja'akum rasul yace lalle wani manzo ya zo muku ya zo da nakira nakira din kuma yana ba da ta'zim la qad ja'akum rasul wani manzo ya zo muku Ka- kamar ba su san shi bane وما عرف المختار الا بنفسه شيء ما عرفني حقيقة غير ربي أقول ما لم يدرسك شيء حديث النبي إن جاءت با duk wanda ya faɗi hadisin nan bai inganta ba riwaya ko menene mu bai dame mu ba saboda muna da waliyai mu kashe kai wanda in an faɗi magana na annabi ba ma wai sai sun karanta ba suna ga hasken sun tabbatar mana wannan hadisi ingantacce ne ko ka rubuta bai inganta ba ruwan mu wannan shine imanin eh ما عرفني حقيقة غير ربي باب وندي سان حقيقة الذي بلغ من جدي ليحمي التشي وشيني يتي لقد جاءكم رسول ولمن زوك يا صمكم kuma ga shi sun san dan wani dan wani ko mai nashi sun sani amma ubangiji na tarahu ka annahu la ya'rifunahu rasulun min anfusikum a sunan abdullahi ibn abbas yana karanta shi da min anfusikum in ka duba kitabu shifa za ka ga haka ne wato daga cikin mafi darajar ku ko kuma min anfusikum daga cikin ƴan adam daga wannan daraja ne yanzu ko a cikin dangin ku aka ce an ba ku shugaban kasa wala ai mun shiga uku daga ranar daga kai ya samu lalle a ce an ba da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wato ƴan adam wannan kadai ya isa bashariya dan adam wala kad karramna bani adama an ce wannan shine wa qad zayyana al-insana khalqan misaluhu لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيه، عزيز عليه ما عنتم ما تم مصدرية شيء واتو أنتكم عزيز عليه كشكت أنني النبي أنا مسا وحلا بايا صدق أبن دريسا الأمة سوحلا akwai ranar da ya fita sallah cikin dare mutane sun zo sun bisa washe gari ya fita washe gari bai fita ba na uku bai fita ba sai sai sabansa yana tsoro a faranta wa mutane kiyamun laili shi yasa ya dina idan ana masa tambaya baya so saboda za a saukar da wasu ayoyi ne ko wani hukunci da al'umma ba za su iya ba to kaga wannan azizun alaihi ma'anittum ay anatukum shiganku wahala da kuma haduwanku da wani abin ki ko annabi sallallahu alaihi wasallam baya so karshen kalmarsa da ya bar duniya da ita yana cewa wato wannan as-salata as-salata wa taqullaha fima malakat aymanukum an ce ran kiyama shine wanda za a fara tashi za a turo malaika jibril su rusa shi annabi suna tashin sa zai ce ummati sai ki aba ta shi ko na al'umma ba shi yana tambaya al'umma awwal ma qama ya al-ummati sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan soyayya ta kai sahabban da ya rayu da su sun samu darajoji wanda ya wuce tunani sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yana tare da sahabban yace in na so a ce da na ga yan uwana wadittu law anni ra'aytu ikhwani na so a ce da na ga yan uwana sai suka ce a walasna ikhwanak mu kan ba yan uwanka bane yace a'a bal antum ashabi ko sahabbaina ne ta yaya kuma za su zama ba yan uwansa ba dangin su ma ɗaya ne wannan ɗan babban wannan wannan ɗan kakan wannan wannan duka ba haka ba bayan haka kuma musulmai da almuslimu aqul muslimi innamal mu'minuna ikhwa a ce kuma ba yan wanci ba a'a wai yana so ya nuna darajar al'ummar shi da za ta zo musu ganta ba an gane wannan ba sun gan shi ba Allah ba su darajar sahabban ta shi ne ce ku ga darajar ku wanda za su zo su ma ga darajar su ka duba al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama yanda yake son ta an ce idan ka taba ɗaya daga cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ka cutar da shi to wai sai ran annabi ya baci kafin wannan ma wannan mutum ya baci shi yasa taba mutum ba karamin laifi ba shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ana wazifa sai aka ga alaman mariya fuskar sa da aka gama wazifa sai an tambaye shi Ahmad Tijani me ya faru yace wani ne Batijani ya mari Batijani Allah yace ni kuma na wani saboda haka in an cutar da su ni ma ina cutuwa an fahimta to haka dukkan wani warisi Muhammad in dai sun kai makamin wato gadan khilafa to haka kowa yake sai ka gaba ku wani abin da suke so a duniya kamar wato al'ummar musulmi da ma ɗan adadin duka da ma dukkan halittu haka suke wa ta'lamu hal fil khalqi ahna alayhi madda sahriminni wal ba'id kama dana shi ibrahim yace shi a cikin halittu ka san wanda yafi tausaya musu kamar ne istifamu inkari babu an gane yace lalle ka kamar na kusa nake jin ka kowaye ne aka saba to haka yake to wannan shine azizun alaihi ma anittu harisun alaikum wato kullum yana so ku shiri ne bi an tahtadu bil mu'minina rahufur rahim wa rahmatuhu wa huwa rahim fa akrim yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace na aiko ka da rahama ne ga dukkanin talikai kuma yace wai rahufun bil mu'minina rahufur rahim kuma ya kara ba shi sunan ma shi ne shi guda ce wa rahmatuhu shi ne rahamun kuma shi ne rahimu ba don annabi ba dukkan halitta ba ta samu komai a jan Allah ba kaga annaba da suka zo gabaninsa ai abin da suka kawo al'ummar su duk albarkar annabi ne dan sai da Allah ya dauki alƙawari cewa gafa manzo na wanda in ya zo a zamanin ku za ku bi suka ce eh in ba ku bi shi ba annabtakar ku ba zai tabbata ba suka ce mun bi to kage kenan sun ci albarkar annabi su annabawan su kuma al'ummatan sun ci albarkacin annabawan su kenan kaga al-fadlu raji' lin nabi sallallahu alaihi wasallam mal fadlu illa lil وما الفضل إلا للفضل للمتقدم saboda haka dukkan abin da in dai halitta ce ta same shi to ta same shi a cikin wato albarkan annabi rahmaniyya shi ne ra'uhu bil mu'minina ra'uhur rahim ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace إن الله لما خلق الخلق اختار منهم آدم لأن أهل التاتكة النبي آدم لهذا فاختار من بني آدم العرب باين واتو أن آدم يازا فيسو سيكم يازا في العرباوة دكا الأمتي باب كما العرباوة أفهم ذلك واختار من العرب بني كنانة أشكل العرباكم يكارا زعبان بنو كنانة واختار من بني كنانة قريشا يازا في قريش أشكل بني كنانة واختار من قريش بني هاشم يا ذا بني هاشم أتكين قريش واختارني من بني هاشم الله أكبر فيكم يا ذا عيسى أتكين بني هاشم فأنا مختار من مختار من مختار يشي شي ذا عيسى daga zafafu daga zafafu wala fakare ce amma bana alfahari bi ma'ana wannan bai kai komai ba وما فخره إلا العبودة لم يرد لم يرد سواها وذاك الفخر فخر مسند haka shi Ibrahim in akwai abin da annabi zai alfahari da shi ya ce shi na Allah ne menene dangi saboda haka shi ne ce wala fakara babu alfahari a cikin wannan abin da na faɗa ne babu alfahari shi a ce masa abdullahi shi ne alfaharinsa eh wannan a kira'an da sun karanta min anfasukum zai zo kenan eh
بسم الله الرحمن
إن تولوا to wannan manzo da ubangiji ya turo musu in sun ki birta suka ba da baya ga barin imani da shi fa kul hasbi Allah kace ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ishe maka ga barin dukkan wani sa la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu ka dogara da shi wa tiktu la bi ghayri wa huwa rabbul arshil azim shi ne ubangijin al'arshi mai girma ba balle ku wanda ake dukkan halitta idan ka haɗa su da girmansu in ka sa su al'arshi kamar ka jefa kobo ne a kogurin daji to ina ga kafirin wannan maka ko munafukan madina menene su tun da an ce dukkan halittun ka dunkule su ka sa su al'arshi to ga matsayin su to ubangiji shi ne yake da iko al'arshi al'arshi wanda ya mulki al'arshi menene wa dan adam ko aka kuma shi ne ce wa huwa rabbul arshi shine ubangijin al'arshi mai girma eh khassahu bi dhikri li'annahu a'zamu al-makhluqat ubangiji ya kebance al'arshi da amata saboda shine mafi girma akwai mutane da suke ganin wato ar-rahmanu ala al-arshi sama wani ubangiji yana kan al'arshi ne a'a ba haka bane ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya faɗi wannan aya mutane sun ce al'arshi Allah yana kan shi an ce al'arshi ya fara girgiza shi ne saboda girman maganar da aka danganta masa sai da Allah ya rubuta mishi Muhammadu Rasulullah a cikin a jikin kawai wasu cikin nan ya tsaya da annabi ya Isra'i da Miraji al'arshi ya tsaya annabi yadda kake neman Allah ka san shi to haka al'arshi ma yake neman Allah yawwa shi kusanci ga Allah ba wai kusanci na guri ba za a ce wannan babu kamar shi a wajen Allah to ba guri ba ne a'a matsayi ne ake nufi ar-rahmanu ala al-arshi tawa duk girman halittu to ubangiji yana da iko yana da mulki a kansu hada da al'arshi kaga ai nuna iko ne ba nuna bukatuwa ba ne Allah ya kiyaye amin eh
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر na'am a wannan sura ana kiranta surat yunus a an ce tana da ayoyi ɗari da tara kuma sura ce ta makka shi yasa za ka ga dukkan maganganu da take yi akan wato ta allah da kuma magana akan annabtakan annabi da kuma labari na al'ummatai da suka gabata yadda dai dukkan ɗabi'ar surorin makaɗin haka suke ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fara da ita alif lam ra a alif lam ra su mutanen makka larabawa ne fasihai to ubangiji yana yi musu irin wannan magana ne saboda ya ji hankalinsu an ce babu abin da ya fi wato sa mutum ya ji zafin rai ya ji gazawa abin da ka iya a nuna baka iya ba magana ce gashi kana yi irinta sai a zo a yi maganar da baka taɓa ji irinta ba ko ba za ka yi ba to sai ka ji Allah ya kawo kurman harafi saboda ya nuna musu cewa wannan magana fa ba ta mutum da ce shi ne alif lam ra malamai sun ce Allahu a'lamu bi muradi ko wannan shine hakika saboda ko da wannan tafsiri na ayoyi da muke yi ne a'a ba hakikar su muke fada ba a'a kowa yana fada gurgudun wato iliminsa da saninsa yanzu mutum ma idan ya yi magana aka ce ka fassara magana ko ka faɗi me yake nufi ba ka isa ka faɗi abin da yake jin zuciyarsa ba sai dai ka fahimci abin da ka faɗa magana ɗaya za a faɗa wanda ya ce a ni zagi ya yi a'a yabo ne ya yi a'a labari ne ko ba haka bane in na ta ka tafi kasuwa a wannan da zagi na yake wani haka da ce wani ta dan ban je kasuwa yake faɗa wani ce a'a ya Allah yana da sako a kasuwa yake so a tuna daidai waɗannan abubuwan da za su zo a magana ko to a magana ɗan adam ba ba za ka yi fahim faɗan abin da yake zuciyarsa ba sai shi wanda ya yi balle ubangiji tabaraka wa ta'ala to malamai duk da sun fassara qur'ani suna fassara shi على قدر أقولهم وعلى قدر علومهم أما حقيقة هنا وجه الله an gane sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kamulallu wanda ya suma sosai dan idan aka ja qur'ani yanzu wannan za ka ji murya wanda ya ja baki su idan aka ja ba murya wanda ya ja baki suke ji ba a'a yadda qur'ani yake a wajen Allah haka suke jin su kaga wannan su ne musana qur'ani kawai kai kana jin muryar wani ko eh تسيني ألف لام تلك آيات الكتاب المبين تلك دي إشارة لك بعيد وذيك ليك أما دي جرم ما وانا على رأسي yana daga cikin girmama mutum idan kuna tare da shi kuna magana sai ka maida shi kamar baya nan ko kuma yana nesa wannan a cikin fasahar maganar su ko kuma mutum guda ɗaya kana magana da shi ba za ka yi masa magana da kalma da siga da mufarji ba an shi ɗaya kenan ko misali za ka ce a ran ka daɗe kun yi kaza kun ce mu yi kaza kun ce mu yi kaza kuma kana magana da mutum ɗaya wannan girmamawa shi ne wanda ƙo'ani za ka ga rabbi ji'un ubangiji medan dan ka ga a lokacin yana magana da Allah dole ta kalma ta girmamawa rabbi ji'un rabbi rabbi aljini tun da shi guda ɗaya to amma saboda girmamawa ne to duka waɗannan asalibu ne na lisanul arab ayatul kitabi wato ayoyi ne na alqur'ani wanda aka kyautata shi shine wato za a yi magana akan shi akana linnasi ajaban shin mamaki ya kasance ga mutanen makka wajen ya aiko ya aike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ayi واتو قريش قريش يقولون ما بال الخالق تبارك وتعالى ليس عنده من يبعث رسولا إلا يتيم أبي طالب me lamarin ubangiji ne a ce ba wanda zai aiko a manzo sai marayan abu abu suka faɗi wannan magana shine akana lin nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhu ma yanbaghi an yakuna hadha rasulan ما ينبغي أن يكون هذا رسولا في قريش بيداتي أتي wannan shine manzo a cikin Qurayshawa ba saboda a cikin Quraysh din dangi ne mai daraja amma su kuma talakawa ne laula wato anzala hada alqur'ana ala ko laula anzala hada alqur'anu ala rajul min al-thalathina azim yanda suke fara su ce ah idan daraja ne akwai wanda ya kai urwatu ibn mas'ud al-thaqafi kaf a ɗa'in babu mutum irinsa to ai shi ne da zai zama zon Allah in a makare kuma babu kamar a wanda walidu ibn mughira babu kamar shi ai wanda Allah ya ba shi yara ma goma sha biyu wanda kowanne guda ɗaya isa wane wane ne wane Allah ba shi dukiya saboda haka inda za a yi manzo ai waɗannan za a ba su ke shine Allah ya ce ahum yaqsimun ahum yaqsimun rahmat rabbika an nafsaka susuki rabatan eh ahli al-bu'd min Allah tabaarak wa ta'ala la yanzuruna illa ila al-ghina wal jahl wato wadanda suka nisaci ubangiji ba sa kallon komai sai wadata da alfarma ba sa ganin darajar komai a'a wane mai kudi ne wane mai daraja ne amma ba sa duba wani wannan يظنون أن من استخف بهذين هو الذي هو الذي يستحق الرياسة سنة تنادين دول لإستفنت وداتا قوة الفرما شيء ذاتي لسوغبانش أمين كانت سورة البقرة لوك تلد سنة ما أباسو سركي أم باسو شو شيء اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله سنة مهمة سيتي أجاء أيات إذا أنا طالوس إيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدونهم في النسب ولا ولا ولا, ولا في الحسد الذي كسن شيكو ما باين شيء أدنجي نيكو درجة وكرب القتالي يجب ما حاله فاقهم فيه واتو يا ما فيسو من كرم وشجاعة وعفة وزود يا فيسو يوان كيوتا دجارنتا دكاميوا دقود الدنيا ولا يبارونه في هذه السباب باسر tsere da shi a wannan halaye walakin da kana fakira sai da shi talakan laysa indahu almal ba shi da dukiya fa haqqaruhu suka rena shi li'annahu ليس عنده المال حتى ظنوا أنه لا يستحق الرئاسة saboda ba shi da kuɗi har suke ganin bai cancanci shugabanci ba faƙalu la yanbaghi an yakuna muhammadun nabiyya bai dace ai muhammadu ya zama annabi ba wa huwa miskinun laysa indahu shay'un ba shi da komai wa tilka adatu Allah tabaraka wa ta'ala shi dogara ya ce ai haka ne al'adar Allah bai wasa dama yana daukar kaskantacce ba shi saboda jarabe ku ne waja'alna ba'dakum li ba'din lilene fitnatan atasuru sai ka ga mutumin da ka rena shi an rena shi babu kamar shi Allah ya gaya za ka yi kala ka ne baki fitir sai a bashi kuɗi dan wani ne bai ji ka zuwa ne to ka fadi ana ko da ki ilimi a ba mutum wanda bai kai komai a gurin sa ba dan wani bane wai ne shi to ka fadi ana wannan din Allah ne zaka duba a ciki ba wani ba eh لا ينبغي يصير تلك عادة الله تبارك وتعالى فتجد أهل الولاية غالبا يكونون مقيمين yace za ka samu waliyan Allah yawancin su wato talakawa ne min babin mali a babin dukiya yawancin waliyan Allah za ka samu ba su da wadata amma daga baya kuma suna samun wadata babu wanda zai bi Allah Allah bai wadata shi wannan ba taɓa yi ba amma a farko za a talauta ka saboda a jarrabe ka an ce duk wanda ya kusanci Allah akwai bulalo babbar bulala bulala talauci ai za ne mutum sai mutum ya guda ko zai koma ɗan kasuwa farfa eh kai wannan almajiran shi ba ya ciwo ba abin shi ba kaza ba kaza ba kaza ka sai ka bada guri to idan ka wuce nan sai kowa ɗauro bulalan wato rashin lafiya a ɗora maka cuta cutar da baya warkewa ma ai ai ai wannan zai samu sun zai fadi ɗan kawo shi da kuma za ka tsallake sai kuma a zo a sa maka makiya kan gane a za ka yi kada makiya su ma a maka bulala a maka bulala in ka yi haƙuri sai ka kuma Allah ya ɗauka ka a kan shi kenan a wuce guri Allah zai bada wadata amma a farko ba a yi saboda an baka wadata ma za ka bar harkar addini ai ko amma lokacin da an shirya dafin maciji aka baka ba abin da zai maka to amma da farko ba shiri ba sai Allah ka mutu farko eh eh walaysu min arbabil jahi inda abna'i dunya ko ba sa daga cikin ma'abota wato alfarma wajen wato ma'abota duniya fa yarawna annahum la yastahiquna riyasata sai su ga ba su cancanta ba su cancanci shugabanci ba walaysa fi hada ajabu dan haka babu mamaki إذا أوحيت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن دام هكذا الآدم ألا تباو ما ماك دنيا باو متوفى لك أن ذكر أن باواتين هكذا ما من نبي إلا رأى القدم باب ولي أن نجم سيدي كيو يا جاء سنة دي أي كان سنة أشياء كمك يمو إيه باوي دوك ينك سكي كيو كو دوك ينك لما سكي كيو أي أكوي كسنجي بل لا أشياء وي أنا بيان كجيك ومتاني كيو duka annaba kuma sun yi haka da haka mutum da kiyaye dubar wato mutum da daraja biyu kudi ko shi wani a'a Allah baya yi haka rubba ash'ata akbar madfu'in bil abwab la asaba ala Allah al abarra mutum za ka gaishe kamar mahaukaci ne amma wallahi in ya rantse wa Allah za a yi kaza sai an yi wani mahaukaci ne ma za ka ba na manta akwai mutum wanda sun kan gashi mahaukaci ne wasu suka masa wani abu sai wani wani ya ce wallahi maza ka je ka bashi hakuri ba ka bashi hakuri maganar da ya faɗa maka nan shi hakika to haka Allah yake koye baiwarsa ka kyautata zato ka kyautata zato shi ke ka imani da Allah kuma kyautata zato ga bayansa shi zai sa ka girmama kowa eh kar a raina mutum don an gan shi talaka ne ko shi ba dan wani ba ko shi ko Allah ya sa wani yanayi a'a anan baiwar za ta za ta bayyana an anzirin nasa babu mamaki Allah ya aiko wato annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya gargadi dukkanin kafirai yayi albishir ga allazina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim suna da wato ladaddaki na ayyukan su a wajen ubangiji su ai ga musu qadama sidqin din nan aka fassara shi da wato kamar lada ne eh ai tawabu a'malihim قال الكافرون إن هذا إلا سحر مبين shi wannan alkur'ani ba komai bane shi kawai jan hankali ne wato ga waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sun kafirce ne don kangarewa amma sun san cewa ba asiri ba eh falau سأل المال وتوفرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الأموال كودا دوكي يا يلو كما أكا باشي دوكي دوكي هكذا تشتغل إيه نعم
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون
وتدمى من سورة تمكة وبيجي تبارك وتعالى yake kafawa waɗannan kafirai dalilai akan cewa shine ubangijinsu inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda ubangijinku shine wanda ya halitta sammai da ƙasai idan ba ku san su ba ko da mutum yana da gunki ai ya san bai halitta abubuwan nan ba dan haka wanda ya halitta su shine ubangiji ya halicce su sammai da ƙasai fi sittati ayyamin min ayyamin duniya a kwanaki shida Allah ya halicci wato kasai da sambai ai fi qadriha a gurgudun su ne don idan babu rana babu wata sai ya zaka dinga rana ai ba zai yiwu ba kamar yadda zai bayani a gaba li'annahu lam yakun thamma shamsun wala qamar babu rana babu wata a lokacin walau sha'ala khalaqahunna fi lamhati da kuma ya ga dama zai halice su a cikin kifta wasu ستة أيام إيه. الأيام من الآن شيء واتو رانيفو شو براني تسنا تكون لوكتي شيء كو لوكتي قد أين لا يتنجاو مثال يزي مكتي يرزو نقال تيوى يرزو وانا نفقا إن مكسونا ستازونا amma mun muka faɗa ma duk ne ku lokaci ba ya canja shi yasa ubangiji ya faɗa shi ana zafi ni ne mai juyar da zamani saboda haka zamani shi baya canjawa wannan ɗan lokacin da muke da sama da ƙasa da duniya da lahira da suna cikin ɗan sakandun nan ba da duniya da lahira da ana cikin saboda haka kaga lokaci shi baya canjawa eh da ce nahnu naqulu al'an sai mu ce mu yanzu hada huwa zaman al'anu da'imu huwa hayati hakki lokaci da womamme din shine wato rayuwar zakin Allah al'ana wallazi yamtaddu wato yanzu shi ke shimfidewa hatta ta khurja saniyatu har a samu saka wa yamtaddu hatta ta khurja darajatu har a samu wato lokaci a bayan kamar sakwatin kenan wa yamtaddu hatta ta khurja sa'atun har a samu awa daya wa yamtaddu hatta ya khurja yawmun har wuni ya fita wa yamtaddu hatta ya khurja usbu'un har a samu wani sati ma amma duk rana ta yi wa yamtaddu hatta ya kurje shahrun har ma wata ya fita wa yamtaddu hatta ta kurje sanatun har ma shekara ta fita amma duk rana ta yi wa yamtaddu hatta ya kurje yawmun inda al'akhirati alfu sanati wannan rana guda ɗaya za ta shimfiɗe har a samu wato rana guda ɗaya wanda kamar shekara dubu ne shine a lahira kenan au yawmun ka yawmin qiyamati hamsuna alfa sana a shi wato ranar kiyama ranar shi daban shi ko rana a lahira shi ma ranar shi daban an gane yau mun ka yau kiyama ke hamsuna alfa sana hada huwa al'am shi ne kawai lokaci guda ɗaya ne yanzu fakat wa ila al'ami yushiru qawluhu kullu yawmin huwa fi sha'an shine fassara wannan kowane lokaci ubangiji yana cikin gudanar da lamura eh wato والله تبارك وتعالى ابتدأ خلق الخلق يوم الأحد وبنجي يا فارين هلتا ني أرانا الله دي شي يسا أكي كيرانسا الأحد أحد دين يعني رانا فرقو كينا khatama yawan jum'ati ya kare halittu ran juma'a shi ko juma'a idan ko kun ai hadawa ne jam'u ne ai ko eh idan ka ce al-ahdu menene na biyu al-ithnain ba biyu ba الثلاثاء أكل الأربعاء أربعة هم الخميس خمسة to ka gani ai asabtu shine kuma yankewa a ranar aka yanke halitta daga duka aka ranaku suke tafiya eh wa zawwaja adama hawa yawm al-jum'ah ubangiji ya aura wa annabi adamu sai da awwalan juma'a sai ta ake so a yi auren juma'a ya fi albarka su ila rasul sallallahu alaihi wasallam a yawm as-sabt قال يوم مكر وخديئة بأنت يكون كان أي أولي أولي رانا بكر يوم يا في البركة سبب إن كان كل أي جمعوني تو إذا أكي أولي الجمعة أنا فاتن أولي زيها أن قال كما أنفسو أيسا da kamar yamma yamma in ka kula aure da da daddare ake yin shi saboda lokacin nusuwa ne ana fatan idan aka yi aure da daddare zai samu nutsuwa amma aka yi shi da safe kowa lokaci wasu allan na harbe shura watsewa za a yi to za ka daura aure aka watse ko saboda haka ana ganin kamar albarkar shi ba zai kai wanda in an za in an daura za a nutsu an fahimta shi abdullahi ibn fodi a wani littafin sai ya kawo maganganun Allahu a'lam ya سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم السبت قال يوم مكر وخديعة شي وانا رانا رانا ما كرتي لأنه هو الذي اجتمع فيه الكفار في دار الندوة شيني رانا دا كافرين سكا هتوى جدا زما يريدون المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم الأحد قال يوم عمارة وغرس إذا ذا أي واتو جدي قول شيء أي شرانا لحد يافي ويوم الاثنين قال يوم سفر ranar litinin in mutum zai bulaguro ya fi albarka wa yau mu kulata'i kala wa yau mu kulata kala yau mu gani shi ne ranar jini haza shi hawa sai da hawa ta fara al'ada ne a ranar talata ne an gane da kulata wa wa kutila habilu kuma a ranar ne aka kashe habila ta annabi adam wa kutila fihi zakariya a ranar talata aka kashe sayyidina zakariya wa yahya لكم النبي ويوم الأربعاء قال يوم دعائي شي لا ننكر عن الدعاء استجيب فيه الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أنت والنبي الدعاء رانا رواتو لا رباء يكن خندق ويوم الخميس لأك تنبيلش ران على ميس إيش يوم الدخول على الملوك إذا ذاك بيستي تراكنا كجيرا ران على ميس لأنه هو اليوم الذي دخل فيه إبراهيم على ملك مصر shi ne ranar da annabi ibrahim ya shiga wajen sarki misra fa akramahu ya girmama shi wa ahda lahu ya bashi kyauta wa yawmin jum'ati yace yawm tazwiji a ranar yin aure ne shi tazawwaja adamu bi hawa a ranar ne annabi adamu ya aure hawa wa kana tusamma al-arubata wato ana kiranta a jahiliya wato al-aruba maimakon juma'a wal islamu huwa alladhi ja'a bi jum'ati shine yazo da ranar juma'a litajammu'i fiha لإقامة صلاة الجمعة دل تارواع صلاة الجمعة وأصلا كان في لغة العرب يقولون الأروبة ويوم السبت السبت في اللغة الراحة شيء واتو سبت معناه على رب شبوتونه كينكي أيكي كهوتا وتلك الأيام سبعة وأن راليكو بلا بكر أما أن تنبي مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح رضي الله تعالى عنه أكي يولي أيكي أو نرانا كأي أو نرانا akwai hadisai kamar irin wannan yace duk su inganta ba an gane komai za ta yi kowane rana suna zama mara albarka ne ga wasu al'ummatai da suka gabata ne fi ayyamin da fitatin din an fada ba a kan mu ba rane kuma rasa albarka a waɗancan al'umma ne kana ce ba za a yi shara ranar kaza ba za a yi wanka ba ba za a yi tafiya ba ba za a yi kaza ba wannan babu shi al'umman annabi ko karatu da aka sa a fara shirin laraba duk wannan babu koyaushe za a yi karatu babu wanda aka ce wai sai rana kaza duk wannan hadisai din babu inganci a kansu duk rana ɗaya ne an fahimta shi ne magana ta gaskiya rana alhamis da juma'a kuma sai na umar shi ne ya sa shi kudu shi wannan ya ajiye shi amma koyaushe za a fara karatu a cikin tarihin muta'allim an faɗa a kan cewa ya lanar laraba to wannan ma hadisai din duk ba tabbatattu ba ka san su ne masana hadisi ko ba shi ne bukhari zamani don ya faɗi magana shi kan yin kai kuma za ka sawa eh to saboda haka kwanaki shida dai waɗannan kwanaki babu rigi babu kare su kuma rana ɗaya rana ɗaya ne shi ko rana ɗaya ya samu daga wato lokaci ɗaya ne yake shi kuɗewa har aka samu rana ɗaya mun karanta waɗannan abubuwa eh sun mastawa alal arsh bayan ya halicci sammai a ƙasai da sammai ya kuma halicci al'arsh shi ne sun mastawa alal arsh kaga waɗannan ya halicce su fi sittati ayyam amma shi al'arshi ya halitta shi ne a kulle ya yi haka saboda ya nuna mutane ko ku nuna halittu idan wai gazawa ce ta sa har Allah ya halitta a kwana shida to ga halittar da ta fi kowace halitta girma ita ko ya halitta ta a kulle ko idan dai wai gajiyawa ce ta sa fisik ta ayyamin to ga al'arshi to kaga waɗannan abubuwa ne wanda mu muke da alaka da su yana so ya nuna mana duk abin da zamu yi kar mu yi gaggawa an gane eh al'arshi kuma ya halitta shi don babu wani halitta da yake da alaka da shi balle a nuna masa haka din iko kawai aka nuna shi kuma Allah baya bukatar komai duk abin da yayi yana nuna iko sa eh mudabbirul amra shi ke gudanar da kuma dukkan lamura tsakanin halittu ma min shafi'in babu wani gunki mai ceto zai yi ceto ko kuma wani mai yin ceto sai bayan ubangiji ya ba shi izini shine in ya zama yana musulmi raddan li qawlihim inna al-asnama tasfa'u ubangiji ya faɗi wannan malin shafi'in illa min ba'di izni dan ya maida musu martani akan cewa gumakan su za su cece su dalikumullahu wato ubangijin nan shine ubangijin ku rabbukum fa'budu afala tadhakkarun me yasa ba za ku tunatu ba ne a cikin wannan aya wa hada ta'limu lit ta'allim halittar waɗannan wato abubuwa a kwana shida koyarwa ne na rashin gaggawa فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنات من الله والأجلة من الشيطان rashin gaggawa shi daga Allah ne tun daga shi Allah ya halicci abu a kwana shida shi ko gaggawa daga shi ne kaga lokacin da Allah ya ce zai halicci annabi Adamu ya aka yi kaga shi ya nuna ai ba zai yi ba ko yana ja da ikon Allah shi al'ajara shi ne shaytan kuma shi dan adam din ma wa kullu al insanu ajula ko kana insanu ajula wa kullu al insanu min ajal an gane annabi Adamu rai yana tafiya kawai sai fara kada kafa yana zuwa tashi sai Allah ya ce wa kullu al insanu min ajal eh yace wal'ajalatu min shaytan illa fi sittati ashiya shi gaggawa aikin shaytan ne sai dai a abu guda shida al'ajalatu fiha laysat min shaytan gaggawa cikin su baya daga shaytan na dai shine ta'jilu tawbati gaggauta tuba idan mutum ya laifi kada jinkin eh wannan ana so ai gaggawa sai ta'jilu fi dhayfi gaggauto da liyafar bako bako yana zuwa maka ka kawo masa ruwa ka nuna masa ban aiki farkon abin da za ka yi kuma karka jinkirta abincin da za ka bashi wanda ana so haka gaggawa a nan yana da kyau na ɗaya ta'jilu al-ghusl min al-janabati gaggauta yin wankan janaba dan mutum idan ya ya zama